إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahli sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha biyu ga wata na Rajab hijira shekara 444 wanda ya dace da biyu uku ga watan biyu 2023 ina ga a sati da ya gabata mun tsaya muna cikin muna cikin tsoratar rum mun tsaya aya ta hamsin da hudu yau insha Allah za mu tashi aya ta hamsin da biyar ta wannan sura kayan nan kayan alarama su akwai da harko an uwa muna gabatar da ko neman addu'a a lokaci guda da ta'aziyya ga mutanen najeriya balle bangaren sunna na rishi na mai martaba sarkin dutse da nu muhammad sanusi wanda uba ne gaskiya ga tahiyar addini kwarai a rayuwar shi duwanda ya karshe rayuwar shi sarki ne amma wajen aikin addini kwarai na tawadu duk hidima ta addini a yi da shi ya yi da kanshi allah ji kanshi gafarta mishi su kuma allah ba su haƙuri kuma allah kawo kambacin shi a wurin da ya bari shi ne addu'a ga wannan bawan allah yan rayuwa haka take duk ɗan adam haka ne ko ka yi alkhairi ko ka yi tsiya za ka gushe dole da ɗayan biyu ne kawai ka kan kowa ta kanshi kawai Allah ta rike mu Allah samu cikin masu yi na kwarai sai tambaya magana ta biyu dangane da wani bidiyo da yake yawo kuma an aiko mun shi na shugaban ƙasa bazu muhammadu bazu uwa muna kullum nasiha ce kuma da kira gaskiyar magana nan bawan Allah ya yi bayanai hadarin zuwa da Allah hadarin zuwa da Allah yi cewa abinda ake suna ga wasa ne wallahi da gaske yake na maganin cin hanci da rashawa yan uwa mun san a Nijar ba mu da wata matsala al'ummar Nijar kamar wannan hadarin yaƙi da ci da rashawar shi wallahi mun bawon Allah muna fata Allah sa Allah taimaka mishi yanda ya hudi Allah sa ayi da gaske da yamuwa wallahi ba lalace al'umma irin wani abu ba abin da yake rushe al'umma rushe ci gaba mutunta ko da mutum babu ci gaba za a tattaro a je da kokon bara a barato a matsayin kasa a hudu a tattara kai kuma kwashe kai daya abin akwai akwai gaskiyar rishin tausayi yan abin da muke kira bangaren wasu yan kasuwa da wasu yan balisu ku ji tsoron Allah ku nemi kyakkyawar rayuwar duniya da lahira kuma Allah godiya na abin da ya ba ku nemi albarka cikin abin da Allah ba to me yawa duk wannan abin da ake nabi da ciki da dukiyar jama'a sai aka mu wannan kasuwa da wani dan balisu domin yan uwa jiwon da ka ga wannan abu in dan kasuwa ne babban da iya da wani abu Allah baka ci da sha da komi kurin haɗama ce haɗama ce ta ɗan adam in ɗan bariki za ka ga iya cikin wadata gida ba biya zai ba da gida da mota kawa da komi amma rashin haɗama ta ɗan adam sai an gamu da shi an laune duke jama'a ha ku ji tsoron Allah bane dan kasuwa zaka je kai iya zuro cikin sanyi bibiyin dula bibiyin biya ko daya ya ci goma ya ci bakwai baka ko biyu kuma da kai aka yi duka wajen Allah ba dan da gama bakin da aka yi ku ji tsoron Allah domin yawan wannan al'amari in ba ji tsoron Allah ba dinyan da yake so ya gyara in ba da tsoron Allah da haɗin kan al'umma ba in bai yawa ba da haka wajibi ne din mai tsoron Allah mai imani dan Allah ya kama wannan al'amarin kai kankai kuma in ka ga mai ka tona mai asiri dan cutar da al'umma ce ki barawo ne kun mugun barawo wani ma barawo barawo ma ya barawo ne dan barawo dama abu yake zuwa wannan ko Allah ya ce cikin sani da kwari zai muku sata kenan muna fatar duk mai tsoron Allah ya kama da Allah muna fata kuma shi magana muna fata muna mai addu'a Allah ya taimaka a ci nasara kan yaƙi da ɓarayin ƙasar ɓarayin al'umma Allah taimake shi kan yaƙi da su muna fata Allah kuma duk mai neman kaci ka Allah mana magana shi Allah taimaka sai magana ta uku ina gida wani kira da malam Ibrahim wai an ce kwana biyu ba ba da fadara ba kwana biyu to zan wani fadara babba yau insha Allah balle ka mai zuwa cin kasuwa ɗan kasuwa da mai zuwa kasuwa a wajen ta shafa mai zuwa kasuwa da ɗan kasuwa ɗan uwa kullum muna gaya mai uwa kamar da suke magana kan fadala tare da muka ture mu wallah ba ma inkarin ba da lada inda Allah hudu inda ya nabi ya hudu ba ma shakka ko ɗaya abin da muke ture abin da bai tabbata bane ba amma matuƙa da ya tabbata ko da akwai saɓanin malamin kan inganci rashin inganci inda ya tabbata ya hanyar ingantatta wadda za mu hudu dan wa misali wannan fadara da muhammata imam tirmidhi ya rawaito haka imam hakim kuma da albani rahimahullah ya tabbata da wannan ruwaya haka salim bin id al-hilali malami na musamman ya yi tayi na musamman kan gaskanta alqaulul musuq fi tasihati suq magana yace ingantatta kwakwara wajen inganta hadisin kasuwa me yake ne hadisin kasuwa hadisin za a samu fadala ba dubu ba miliyan miliyan wa miliyan fadada miliyan za a samu abinda yake ruwa a nan sadatar ya ce man da hada su faƙar la ilaha illallah wahadahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun alladhi la yamut بيده الخير وهو على كل شيء قدير زمم الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي الذي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير yace duk wanda ya karanta haka kutiba kataba lahu lahu alfa alfa hasana wa ma'a anhu alfa alfa sayyi'a kuma warafa lahu alfa alfa daraja manzon sada sun ce duk da shiga kasuwa ya karanta wannan addu'a za a rubuta mai lada dubu su dubu nawa kenan miliyan za a kankare mai zinihi miliyan dubu su dubu kenan za a daga mai daraja miliyan dubu su dubu wannan ruwaya imam turmizi ya rubuta haka hakim dan shi ruwa hakim hatta ya ma wabana wa buniya lahu baitan fil janna za gida mai gida a gidan aljanna to wannan lafazi kenan kuma wannan kenan shi da fadala ga wannan ana magana wanda ya je kasuwa wanda ya shiga kasuwa ko ta kwalliya ko ta doli ko ta walala ko kurmi ko wata ke ko da kasuwa ka shiga ko ta ina ko ta ko ta ina eh ko kulmi ko da yake cewa singa ko sabon gari duk daga gari insha Allah za a baka wannan lada wannan fadala ce ta Allah yana bada ga wanda yake so muke mu ba mu inkarin fadala ta tabbata Allah ta muke mu amin sai za mu tashi insha Allah aya ta 55 cikin suratul rum al-rahman 55 cikin rum
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فان- فانتقمنا فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا ثم جعل من بعد قوة ضعفا من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون na'am ɗan uwa dangane da namun ciwon ɗan uwa kan tambaya ganin darura ce iya magana za a mai aiki na tiyata muna fata allah ba shi lafiya sa a dace tambayar da yake za a mai aiki zai ɗauki lokaci wannan lokacin da za ake tiyata iya lokacin sallah zai zo yaya wannan sallah da ta same shi a halin wannan abin da ake sama na hankalin kai gusa kuma da sallah da zai yi a wannan ɗan lokaci mai tsawo kayan kasan inda kake ɗanwa abu ne sananne cewa wanda yake da cikin halin indin hankalinka ya gusa hankalinka ya gusa baka san ba abin da ake baka iya komi a wannan zamani sallah an ɗauke maka an ɗauke maka ibada da abu na na takalif an ɗauke maka ko sallah ko me ya wuce ka a wannan lokacin Allah in dai lokacin ya wuce ka ka hankalinka to abin da ya wuce ya wuce ita kuma lokacin da kawo hankalinka iya ga kana a haƙe ko ina ka ƙarmi baka iya gusawa balle a rula balle ta yamma to a wannan halin matuƙa da hankalinka haka za ka yi sallah ka yi kabbarar sallah ka yi karatu da abin da inda da hankalinka ko kana haƙe baka iya motsi sallah za ka yi ta da niyya da kabbara kur ka yi kabbara ka sa abin da ka yi kabbara ta harama kabbara ka yi komi da ka yi kana kwance a reran matuƙa da hankalinka ba ka barin sallah haka ta shi Allah baka lafiya Allah ta muke mu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة wannan yan wa ci gaba karatun suratul rum Allah subhanahu wataala na ba mu labarin halin mutanen banza a hilin kiyama inda suka saba rantsuwa ta ƙarya a nan duniya to shine a gobe kiyama don mutane ba labarin cewa duba su bin adam alama mata alai ma'anar ruwaye ta cikin musulmi ka ruwaye dai ma'anar maganar kowa gobe kiyama ana tada shi akan abin da ya mutu akan shi wani ɗaya daga cikin halinsa a duniya ƙarya haka yin kiyama za su tashi cikin halin ƙarya makarita ne a can mai sun bayyana cikin wannan hali nasu allah ya ce ranar da za a tada kiyama ya kusa mil mujrimun ma labis wa ghayr sa'a mutanen banza za su rika rantsuwa da Allah su kwata kwata ma a duniya da su yi zaman da ya wuce awa ɗaya ba balle a ce hawa da isabi kaza kaza min kaza min kaza san ma ba wuce awa ɗaya ba kenan na suna neman guje ture da abin suka aikata balle a masu bakar isabi duka zaman bi wuce ba zaman awa ɗaya kuma za su yi rantsuwa da Allah kan haka Allah ce kazalika kanu yufakun wannan halin da suke a can duniya a yi ƙarya a tsira ana kallon gaskiya a kawace da hannun rantsuwar ƙarya shi ne yau suke so su a halin kiyama wanda kuma wannan rantsuwa ba ta musu amfanin koyi suna wannan magana Allah ce وقال الذين وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون suna cikin wannan halin rantsuwa suna tsamanin rantsuwa za ta masa wani amfani wa qalan ladina utu da ilma wal iman sai wa'inda Allah ya ba ilimi da imani na ce yana ɗaukar mala'iku ne a mutane masu imanin ƴan uwansu da suka rayu a duniya su sun yi imani da gaskiya sun bi gaskiya sun karanci littafin Allah din da su ma'ana ba su da hankali a nan duniya ba su bi gaskiya ba suna ga wannan rato da ba wani amfanin wani abu to a can ma yanda an ce a nan duniya ba ka na cewa yanda a duniya malamai ko masu imani suka kan hujja ga marasa imani ta yanke hujja haka ainihin kiyama za su yanke musu hujja wanda aka ba ilimi da imani za su musu a laƙadar labistun fi kitabin la'ila yau da ƙiyama ke wani rantsuwa da kuke shirme ne duk abin duk zaman da kuka yi a duniya har tashin ƙiyama iyanan da abin da ku aikata iyanan a rubuta har tashin ƙiyama iyanan abin da kuka yi ke wata rantsuwa ta bukari ya faɗa wani komi duk aikin ku iyanan a rubuce tun farkon halittar ku har tashin ƙiyama komi na Allah iyanan ya rubutawa kuma wa fa'ada yawmul ba'su wannan kiyama da kuke karetawa wannan yau ita ce yau ranar da ake guje mu ita ce yau ranar yau ne wani kiyama da ake jan muna kareta alakaza to yau kiyama cewa walakin na kuntum la ta'lamun amma ku ku san ba da cewa abin wannan zai wakana haka to shaka wannan hali sai ku a can muka kiya to yau ita ce ta bayyana kiyama ce yau kina rantsuwa ba ta wani komi da wani ko shibka iya nan haka yanar maganar yan wannan akwai jan hankali ga mutumin da za a gaya mai gaskiya ya rika wasa ko iya jayayya haka za ka tsare rayuwarka kuma ya kiyama ta tashi a lokacin da babu damar gyara Allah ce fa yau mai izin layan fa'ul da zina zalamu fa yau mai izin layan fa'ul da zina zalamu ma'aziratuhun wala hum yusta'tabun التي في يوم إذن أولنا رانا كنا رانا تاشي قيامة لا ينفق الذين ظلموا معذرتهم waɗanda a duniya da suna zalimai domin an zo da gaskiya sun ƙi sun ƙi bin gaskiya sun yi faɗa da gaskiya to a ran nan wunin kiyama duk abin za su kana hamzari bai musu amfani komi da abin za su kana hamzari babu hamzari don gaskiya ta zo suka iya ya ce ba a amsa duk wani uzurinsu wallahi su ta'atabun balle a ba su daman duk za su nemi allah a ba mu dama a maida mu za mu gyara a ba su kiran mu koma mu gyara da mu sami yardarka Allah ce ba a ba su damar sake na mayar da Allah an tsari nan kenan kira ne kafin ta ɓaci mutum ya ƙoƙarin gyara za a waye gari ka rika neman a baka dama ka komo shan misali salma ke ta lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai magana da bawon shi a irin kiyama wanda ya riga ya taɓo ta bai gyara ba sai ce bawa na yanzu wannan nema da kake a baka dama kaza kai kaza koma yanzu inda za a baka dama duk abin da ka mallaka da duniya gaba daya ka bada ka tsira a wannan zaka bada shi Allah zan bada gaba da damun da mallaka Allah ce na baka mai sauki ka haka kalma daya lokaci karimi kake wani to ke magana ka bata mun ko Allah ke yi ci gaba
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل Allah subhanahu wata'ala na ce bayanin cewa mun buga masallai iri-iri daban-daban na bayan da bayan da gaskiya kuma linnas a kawo wannan misali a kawo wannan misali a kama na wannan a kama daji a kama na misalai iri na annabawan Allah na mutanen banza da an kawo an kama ka na annabawa tun nuhu zuwa nuhu salama tun kawuran tun daga su ƙaru tun rute mutanen nuhu zuwa su fir'auna ƙarun tamar da maka labari yadda suka yi gurmayya a yi yau ana yi kaza kamar kamar wata tuna jarba da karewa kuma da alaban kisoshin masu yawan da cikin ƙur'ani rayuwar musa hatta musa ta rayuwar musa na baya baya musa daga fir'auna da babin da aka sai kaza kaza musa ya yi kaza tun haihuwa aka girma aka waye kamar wata tuna da kuma da karewa ta zo ta kare fir'auna ya ci sakarcin shi da balle shi tun aka yawo musa musa har ya girma ya zama fir'auna iya banna kun ba mai hana shi bai jin har ya kama ya yanka ya kashe abin da ga dama har aka ayi musa abin da yake gudun musa ya girma ya yi abin da ya yi gudun hijira da annabin allah ya abin da aka yi ta yi fir'auna ya kare aka gama da shi karu shi ma bayan tsallaka ruwa cikin iya cikin banu isra'il yi wata duniya da aka ta yi tsakanin musa ta karu ce ma duk sun wuce gaba daya wannan haka duniya suke ga abin dan abin ne ake ki duniya duka yawa ga suke gaba daya haka mutum bai gane suke yake ma Allah ga abin kullun ta hiya ki ajeje kullun ga kan ba yi bi tsarin Allah haka ne kullun har da babu shi kadu ta dari 70 80 goma haka suke rawe dai da kaje a duniya a turai ne amurka ce ba ta su wani europa ne sun ci gaba ilimin kimiyya ko ilimin ci gaba arziki ne sun yi 200 a europe yadda ake mutuwa a ciki a damagara haka ake mutuwa a ranshi a fari can ma ana bari a mutu a ciki a mutu wajen haihuwa a likita a mutu duk ba inda ba a yi babu likita tuwa shi a wannan zirin sun cika ba su ɗari biya yi wadda biya su ake ma ko ina mutu a ci kun babu wani ƙwararre na shi da kusurar na ƙwararre specialist wanda bai mutu ba don ƙwarewa sama likita ba wanda bai mutuwa ba wani ƙwararre shi ne ya ƙware shi ƙwararre ne a zuwan bada ai an gano ya bincike dokotarori su mai kusa mutuwa da wuri ba wanda bai mutuwa kuma shi ma'ala abin ta yi haka iya abin ɗaya ne a amurka da horon shi da azi ko ina afirka mutuwa shekarun da ya haka na hamsin ɗari saba'in ai kan yayi ɗari gari da ɗari da ishirin ya yi ana mamaki tun da kake nan dai abin haka tsarin allah tsara kayan shi kurin kai je ka nemi maganin allah sa ka warke ka warke ba ta neman magani ba amma kanka dogara da wannan abun an kai an kawo da suke cewa me yake cewa wannan me yake cewa wannan a ta tije batar mota batar mutum da kare da kura kai dai ka mutun ne kurin da an kare dai mutuwa da ayi kai naka amma kakkin tsammanin wani akwai mai maka magani ba mai maka magani abin da ya ba tsoron wani ce ban mamaki zan wa'azi ga mutane ina ban da mace mana wata jiya a nan likita wani yi kusa ne ƙwararri ya san shi a nan garin an taru an abinci wasu a ƙasa ana jiran doktor sai aka zace kai doktor ya mutu ya mutu sai ya mutu ko a tarin shi yanzu ya zabarar da musu kuma ya zabarar da mu ya zabarar da mu ya mutu da fitar kurin cikin dare bawan Allah cikin dare abin da taso ka haɗe magani ya mutu to haka rayuwa ta sai haka Allah tsara abin dole ka zama bawa kake ba yanda ka iya eh haka Allah tsara ka shi ba mai magani abin haka bawa mai hankali ko ne mai karuwa ga Allah ko ne huta eh kenan shi na Allah ke cewa kenan mun buga misali misali iri iri yace wala in ji itahum bi ayatin la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mubtilun sunan suke maka aya ka aya kaka da musu Allah ce ko da zaka zo da aya domin ba su raba imani ne ko ka zo da ayar za su kai kai batacce ne baka kan gaskiya kenan aya ba ta musu sa su imani aka kaka da kun kun kai abu kamar kun kai abin da ke zaman ka kurin Allah ce kadhalika yatba'u Allahu ala كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون kenan wannan dan wajen kula imani wata baiwa ce Allah ke ma bawa in ka samu kanka cikin masu imani kun kama ala godiya wannan marabu mutum zai da imani duk a buga wa'azi a ya kare haka zai tsaya Allah ka ce manzon shi kadhalika tabaqa Allahu ala qulubil ladina la ya'lamun haka Allah ke rihi ya sa rihi san zuciyar babu gane babu fitar ko wanda abin da ke shiga wa'annan zakata marasa mana na ce da jahiliya ka addinin Allah dan haka fasabir فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون dan haka fasabir fasabir inna wa'dallahi haqq kai hakuri wannan alƙawari da Allah ya ɗauka na kiyama tabbas gaskiya ne zai zo kuma wala takhifannaka alladhina la yu'minun wa'anna marasa yaqini da wunin kiyama na ma'ana kasu ma'ana kasu wasa da hankalin marasa rude ka kasu wata da kada komai ka cika ba da abin da kake kai shi karka damu da ko daya da wa'annan wa'anda ba su yaqini da wunin kiyama su da kawo abin da bai yi wa karka damu da su Allah ce gaba
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم
na yanwa bismillah rahman rahim wannan sura ce suratul luqman luqman akwai bayani kan ko sabanin magabata annabi ne ba annabi bane ba ala kulli hal tun baban nasi qarar da aka ce rasul ko nabi kim ala kulli hal luqman wani bawan Allah ne na gari din da kai dole ka bashi matsayin bawa na kwarai wanda har Allah subhanahu wataala ya amshi sura ya ambaci sura da sunan shi kuma ya yabe shi ya kawo mana irin wa'azi da gargadi da yi wannan wani abu ne daban akwai hira da yawa ko mu so mu shiga cikin ta shi dai bawan Allah ne nazari kuma Allah ya yabe shi tabbas yanzu za mu shiga surar bayan yanda surori masu buɗiya da harufa na alkura na larabci alif lam mim cewa dai Allah subhanahu wata'ala shine mafi sani kan hakikanin wayannan harfa duk da cewa malamai wajen diba irin da wannan harfofin suke zawa zaka dinin sun zo zaka wani ana bada matsayin labarin matsayin alqur'ani yanzu nan kai tsaye bayan alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim yadda ke ishara na ishara ta girma ta ɗaukakawa waɗannan su ne ayoyin littafi mai hikima tsarari mana alkur'ani ishara ce asalin haziki kamar da kusa amma tun abin na nesa nan ga abin darajar matsayin abu wannan wani littafi na musamman littafi ne kuma tsarari a daki ya ce hudan wa هدى rahamatan
ورحمة للمحسنين
kuma a lokaci guda hudan shiriya ne wa rahamatan kuma rahama ne gawa lilmuslimin kinan qur'ani ya zama to shiriya ya zama to kuma jinkan Allah ne ga masu kyautata ibada masu kyautata alaka su da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bayani maganar ihsan wanda zai bauta tsakanin shi da Allah ka ce ba bauta Allah kaman kana da Allah a gabanka kinan masu yi da gaske magana kenan kuma masu yi da gaske sai Allah ya amato aikin musulmin yace allazina yuqimuna salata الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون na'am kaga Allah sai ya fara wanda daga cikin ayyuka aiki mahi kirma mahi girma a cikin ibada ko wata ibada daga annaban Allah mahi girman aiki shine sallah yawan sallah dukkan annabawa sun sallah kwa irin tashi kuma za mu ga mu yadda sallah mu saka mishi abu da yawa sallah ce duk wani abu na ambata na ibadan Allah a ciki akwai tasbihi takbiri tahmidi karatun qur'ani kaskantar da kai a tsaye ayi abun a zamane ayi duk hanyoyin komawa kaskanci kaskanta gaban Allah akwai a cikin sallah tun daga farkonta har ƙarshenta sannan aka ce babu wata ibada a aikace wadda shi sa da don kimanta don girmanta sa gobe kiyama nan ki balla basa gobe kiyama duk abin da ka aikata a duniya ka yi jihaji ka ba da zakka ka yi jihadi duk abin da ka yi idan aka zo da ayyuka da ake aunawa kan mizan farko Allah subhanahu wa ta'ala ya sa an kawo sallaka ita ce farkon abin da ake ɗorawa ita ce farko duk wani aikin ka wani wane ne da kanka wani abin da kai jihadin ka a suna nan ba ba ba ba amma ya aka sallah cewa idan an samu sallah ne ka samu shi muwayan kana da kana da tija kyakkyawa a sallah ta kuma za a ɗauko hajjin zakka ko na cikin gaba da sayi amma idan aka samu baka da muwayan a sallah ban ce to wallahi ko baka so ta ne ka je daga ba abin zai kuma shi ne matsalai ko ba in dai ba sallah baka muwayan baka ba a sallah to san gidan wai kaje sai zai gaba kuma tun akwai aikin wani Allah bai ma sara amma dai sai kaji na ka sai kai ba dadi sai kaji ba dadi sai kaji ba dadi duk wanda ya je sallah ba- ba- babu ta kyau wallahi sai ji ba dadi sai kaji ba dadi eh haka na ayi kokarin gyaran ta kun hajja wa qimuna salata masu tsaye da sallah ba ce bai bai ce kana da sallu ba an sai bai ce wa qimuna zakata ba ba kana wa su kun zakata wa su kun gaba da ni ita kurin ba da wani kawo hutan gaba da a wata wani tana bukatar tseda ta yadda aka ce dole a koye ta kuma kuma yana wani kuma yau misali a yau a cikin ma ayyukan da ake yi ba da wanne ne ma masana ake yaki kan su ba shi haɗi ake ba ko ake ko ake ko ake kun zaka yana ya kaɗi ka tan ko ko mu samu tan sha ɗaya ko sha ga samu ba zaka yi ko zaka karanci masu bada ta amma ita su kaga tumiki ba su kai ba zaka ba azumi ya shekara wani ma ce ya riyar idasar wani ce yana da diabetes sun bai ba ita kanta ta kai ni amin kenan ka ga sallah ita ce wanda ita sallah ka gani ko da kunce ita ko da kunce ka ga da azumi maka da hayya ce eh sirki maka da sirki maka da hayya an doke maka baka iya ba ko haka haka haji da mai yadda kudi da mai yadda haji amma ka ga sallah ce ko kana kunce ko kana kunce rera baka motsi sai ka yi ta da maimanci ta ko na haji an yi ta ce muhimmin ya tawar suke tsaye da sallah kuma su ba da zakka abinda Allah ya ba su na dukiya a dabbobi a kayan gona a kudi dindin abin da kai na dukiya suna hudu zakka suna ba da kuma a lokaci guda da aƙida wuhun bil akhirati hum yuqinun cikin aƙida imani bil yawmil akhir sana imani da ranar ƙarshe ata yuqinun ba sa kokonto ko daya الله أكبر sun yarda akwai ranar hisabi wani su ne al-musulmi ne Allah ce
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
kaga nan kan wancancen da Allah ya magana kitabul hakim da yace hudan wa rahama ko to ana ga maka suwaye suka shiga rahama ga sunan wa- masu wannan aikin kenan ba kun imani bane masu wannan aikin masu wannan halin aka jero ulaika masu wa'annan ala hudan min rabbihim su suke kan shiriya wadda ta zo daga wajen ubangijinsu wa ulaika humul muflihun kun wa'annan su suke samun rabo gobe kiyama Allah samu alayansu ya Allah ce gaba ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين
Allah akbar yan wanzu mun ji wa'annan bayin Allah na kwarai sai Allah ne ya gano mana wasu wasu yan duniya mabannata lalatattu ya ce wa minan nas wasu kala daga cikin mutane man ishtari lahawal hadith akwai masu sayan kayan wasa kayan ɗaukar hankali yudilla an sabilillah da gairar ilim kuma zai batar da su daga hanyar Allah ba tare ba da sani in wannan lahawar hadis ya tabbata ruwa tabbata ta fi labar masa'ud ya ce alghina'u wallahi alladhi la ilaha illa hu hidirin tsuwa uku ya ce wani lahawar hadis ya ce na rantsi da Allah wanda babu abin bauta da gaskiya da shi ce wallahi waƙa ce waƙa ce ‘yan tamore ya waƙa music iri-iri kullum kunnen shi da hada ya kutar waƙa ma ya gajen gida mutu shafi ya zo ka ya wuri ta akwai ya kutar da waƙa dim-dim-dim ana buga iya ji shi gudu gudun musulun ce wannan dim-dim wani buga shi karga shi daɗin waƙa ya ƙajin daɗi to wannan iya hudda ta ya ce muna huci iya hudda ma imaninka eh wanda iya hudda mai imani jin waka yana riki jabar abu labin wasu wannan shi ne haɗarin waƙe-waƙe da bushe-bushe shaƙa mai imani wannan abin da aka ambata na ƙor'ani shi ne abin bakanin abin jin da na waƙa mai daɗi ga kira irin ƙor'ani ta mai imani shi ne alakaca allah na zaɗa hajjin hajjis kitabar
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله
an wa wannan a takaice iya karantar da kai da a wajen imani da matsayin ƙur'ani Allahu allazi nazzal ahsan hadis Allahu nazzal ahsan hadis Allah shi ne ya sabkar da mafi kyawun magana ƙur'ani shi mafi kyawun a zama karanta yawa cikin murba yadda yake jan hatta su abu jahal suka jin daɗin karanta shi da daɗin shi kuma sun tabbatar cewa wani iya cewa wallahi wani wannan wannan abu karantawa iya da abun burgewa iya da daɗi iya da kaza kaza yanzu ya ji ƙur'ani daɗi mun karanta sauran ingila kwanan da wuce wata watanni ko wani ɗan da aka limta shi sai aka da masallaci sai da kawo ce man shugaban ƙasa ce sai aka da masallaci a sai ta zamana ta saɗan kwari tare kanta a zama ta ƙira ta ɗanci ta koshi shi a ta gida kuma tana jin tana jin daɗin abun abin zai bata nutsuwa ila kuma ba da ban imani abu ne tabbas tsani da ke kenan cewa ya ka cewa ɗaya cikin farko-farko musulunci da da mazan hau yake farkon da'awa a maka ana koyi-koyi abin ƙorani bai bayyana ba a hannun mutane sai wani cikin shuhara al'arab ƙorari wajen tsara waka sai zo cikin ƙaba wani musulmi ya kawo wata kamar abin ƙur'ani ya liƙa cikin kawo ta shi ba ɗan koya ba shi wannan da ya zo da ya diba ya diba ya diba ya diba ya sa ƙara ya ce wannan takardar wai kawai takardar daga ina ka wani takardar ka ce ka ka diba a wani irin abu sun muhammadu ne ina abu sun muhammadu ne kuna abu muhammadu ne ya ce wannan abin da ya ga tsarin sulubin magana kurum ya sa abin ya fito tsarin wani wallahi daga bayan imanin musulunta bayan musulunta aka ce waka ci haba bayan ƙurani babu waka yi an ƙare ƙurani da ƙurani da kuma yin waka ci haba an ƙare waka ya ji waka gura gini kuma ka zaga zaga shan bulzun waka a kan kafin nan ka kenan ƙurani shi ne a kan hadisi shi ne mafi kyawun magana ya ce kitabar mutashabiha littafi ne mai kama da juna kana faɗa shi don kana wata aya wata kalma a nata wata a bakara wata alimar haka da shi ƙwari kamar kace kamar bale mai yanzu ba san karatun ƙurani kace kamar baka da haka kana fata ka shigo nan ka shigo nan abu haka yake littafi ne mai kama da juna ta ta kashe min julun da jina tana zuciyar mai imani idan lokaci guda ta sa mana samu tsoron Allah ta kashe zuwa tana iya jin tsoron Allah kuma su mutane zurutun ƙulun na lillah bayan jin tsoron Allah kuma sai samu nutsuwa zuciya ta samu nutsuwa saboda ya kare shi littafin Allah ya mai shurare na fahimta wake na ƙur'ani shi ne littafi mai ba imanin nutsuwa ko amma da waka haidai ta ƙara ma taurin zuciya ta ƙara mu guji waka labin masu ta da rantsuwa da girman Allah ta wallahi wannan Allah iya magana lawan ajiyar ta wallahi waka ce kuma da yake magana cewa sai ta wata kaza huzuwa zai mana za ta haka barin hanyar Allah ka ɗauki ma hanyar Allah abin izgi shi kurin waka ce kurin ta take birge shi ba rashin ƙwararri ya gama ƙwararri an dame shi ba sai waka wannan ku hanyar fata ku alamun fata game da game da bilmin Allah annan sallar sallar ke magana ta ruwa ta tabbata kada bane an tantar da ruwa ya tabbatar da ruwa kai cewa annabi da yake magana haramta la tabul mughanniyat kawku sai kanku sai mawaka su a can da ba radiyo ba radiyo balle salwatar da babu musulun he a sai mawaki ya bai wata rika waka kuna radiyo a zuwa sai daga ba tana waka kurin a take da yanzu ba ma ba wata mawaka mata yanzu he radiyo su kato baf wata babbar radiyo a sa gaba da jim jim jim ana ji kura zuwa da haka ne to a da ba ta rike annabta haramu a nan ce kanku sai ta kuma kanku kudin ta haramu ne kenan ka yi mace kakka sai radiyo kiki kaka sai babu da kidi sai na wa'azi na da da kira'a eh sai an rayu biyu don kidi haramu haka yace yace wa yattakhidha huwa ulaika wa innam lahum azabun muhin su wanda wanda ulaika mufulihuna masu dokan qur'ani shine abun abu su ko su kuma wa'annan masu dokan ka da bushe bushe su ne wa'anda suke da azaba ta wulakanci وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم أنا هذا منذ تعمل هذا ما سبق القرآن أبو شوراري أبو بي ga matsakatan zargar halin masu ɗaukar kayan kiɗi da bushe-bushe da an taifin su wai da tutu da alai a yato na wanda musu takabara da albanin ramawalla kan malamai da wani aƙida sun kawo su malamai magabata kan wasu ruwayoyi marasa inganci suka dogara suka halitta waka abu ne akwai shi su maganganu irin su ƙarzawi allah da su ƙunsa gara musu yan wa abu ne ta zama albani ta yi alata tarb na musamman ta yi alata tarb na musamman albani ta yi na hujjojin hadisan ingantattu irin na sojin sabon saboda ba suke tabbatar da imani hujji waka kwan waka haramu ce haka ruwa tun sai cikin sayar bukari da na baki ba labarin a cikin alamun karshen tashin kiyama akwai wanda silun na haru irin wani harin wanda watar suna wanda suke halitta kayan kiɗi da bushe-bushe da alhariri kenan zamanin zai zo kanu ya isa da kenan halitta aladun karin kayan wasa ya cin arabta shi kiyama kenan daga haramu ne amma na bai za a samu wasu daga baya suna halitta shi al-ma'azin al-ma'azin duk kayan kiɗi bushe-bushe yawa kuma mutum waka ta baki ka yi rera wani ka yi wani waƙe na yabo ko kaza wannan ya dace da abin da kawai in mai kyau ne mai kyau ne annabi ta ruwa cikin cikin hadisi muslim na Imam Bukhari shi wannan kamata ta annabi kamar magana ce in mai kyau ne kamar mara kyau ce amma ana magana ne aka ce alghina da kiɗi da algaita da gita ana kaɗawa ana raya wani abu ne kaɗa ne wani musa dan musa motsin shi dan shi ake magana ko a kada ganga ko a buga gitar ko algaita ba dole take na algaitar ba ana nemo na raina magana ana kalmar magana akwai masu iya magana ma mai daɗi mai ma'ana ma annabi a gaban shi ainihin suna sa su yi magana annabi yana ba shi ne mutane su kawo ta magana ya su kauka da waccan waccan waka algina daban wanda ake haramtawa amma kalmomi masu kyau na yaban annabi sallama na yaban al'umma na na abubuwa na yaban jama'a na ban addini masu ma'ana ko zabarwa ga ake alkhairi wannan ba laifi bane ba amma na ni wanda zai kawo abin da yabo duk ka tsaye ka yi ba nan zalama ka yi ba nan zalama kai mai yabo da kashe mutane Allah ba da abin da kawo adabu ne yabo ka kashe mutane Allah ko ka kare ka kare mai daraja ka annabi ya ba hana ya ba nan sallallahu ba ba wanda ya hana ya ban shi abin da aka hana shi dan ya gare su an gama yaban annabin da kidi da buga da algaita da waye yan wa zan gano shedan yaudar shedan yanzu an ka karanci mawaka na turai mu yawa manyan mawaka sun hato daga toci a can ake waka ran layi a can mutu da shi duk mafi yawa kwazo sun mutu daga toci daga addinin suka zama tuyen duniya to haka a yau suka ji da yawa mawaka suka tarin falafalai sun ake da yawa daga mandiri na maulidi na yaba annabi sun koma ɗan duniya wasu wani suka sun kwayoyin waka da yawa daga neman annabi suka kai yaba wannan duniya kuma hanya ce ta bata wallahi yaban annabi ba matsala kai barka kamar yabo ka girma shi karama shi amma magana ba magana bugawa ba magana algeta ba magana kada gitar wannan shedan ya shigo yawo da leka su Allah ke magana irin wannan wa idza tutula alai ayatuna walla mustakbira ana karanta musu ayoyi suna bada baya suna masu girman kai ka Allah bai sama'a kamar bai ji ayar ba wa'azin kamar bai shiga ba ka annabi udunni waqara kamar an sa wani abu an tushe kunna bai shiga wa'azin ko kai bai shiga wakace kullum take jin gurin ana karanta mai kitabul labarin wani ana iya wajen mutuwa ana da kan Qur'ani ya kun ya buje wani abu ya buje wani kurin waka zau waka kurin can kurin fa ya kace da gurin muta ya mutu ya waka eh ana kwari ya kurin can ya bai da waka shi shi da maka saba da maka iya waƙa iya cikin yin tsayar da kullum aka cire ran kaga ya ce abai bai Allah ce fa bashiru bi azabin almasi wannan halin ka bashi albishir na azaba mai tsanni gobe kiyama ya Allah ce gaba إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أما لا تودن دا لا يتبتر وسوء wani suka yi imani kuma suka yi aiki nagari bayan ta more ba sun yi imani kuma sun yi aiki nagari wannan jallahun jannatu na'im Allah ya tabbatar musu suna da aljanna gidajen aljanna ni'ima kuma ba zuwa ake ba a dawo wuta ake shiga inda imani an maka kai jarrabawa kai kubaka kana iya fitowa inda da imani amma aljanna ba a shiga a wuto sai dai a shiga a ƙara sama daraja iya haka tuborin ga na ƙasa ne matakka ta higa sai a ƙara sama ko ɗanka ya higa ya ƙara sama ana magana aljanna ana ɗaukar ka daga wannan daraja a kai ka ta sama dalilin wani naka mace ce mijin ta yi ta a kai ta ɗari uban ka yi ka a kai ka haka ake yi Allah na gama a cikin fahimi cikin zuriya mai ƙololon daraja ta cika yan uwan don cika cika jin daɗi mun aljanna ba a raba kai zanyin ka eh wuri guda na gama dalilin wane don ku rika gamuwa kuna ɗan shaɗi ta kai ka can dalilin wani na kwarai naka ‘yan wahata magana abokai na kirki a duniya haka a gobe kiyama Allah ki haɗa suwa ba a raba ba a raba abokai na kwarai a duniya tare ake shaƙatawa illa ka sa ta an ce can gida gidan mata ne ta ba zuwa ba zuwa can gidan mata Mm, gida biyu ne a lahira akwai na a gidan bangaren famun ka matan ka na ba bi shiga ba ko wani shakata da ba eh haka suka ce eh mm, ba ga mu haka ake Allah ya waye da gidan mata can wannan ba mu ganin su wani ba su ga su ba wani kai za su baka ba shi ganin ta suna can kuma kuma sai shakata kowa ta gidan shi haka Allah ya ɗarka shi Allah kai mu lahiya ya ce khalidi na fiya za a shiga dawama aiki a gidan aljanna kuma wannan alkawari wa'adar laha alkawari ne na Allah kuma alkawarin Allah gaskiya ne ba mu cin shi wa huwa al-azizul hakim kuma shi Allah mabwayi ne ana mai yin abin da yaso kun mai komai cikin tsari ya Allah ce gaba
خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم نعم خلق السماوات بغير عمد ترونها Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sama ba tare ba da wani gimshiki da kuke gani a ce gashi nan. Asan ba ke cewa babu mar'iya wa lagayar mar'iya na ana korewa ne ba cewa a kone ba a gani gimshikin a babu ko ɗaya kurin suna tsayawa ne da izinin da. Cama makan sama ka tana tsaya da izinin Allah kun Allah tsaye da kayan shi kun babu wani wanda ke tsayawa a wani abu daban da ya tokare to kada tokare shi tokare ce shi mai tokare shi eh sai ba mun daga ba haka Allah tsaye da kayan shi kun da gera amalin tukun tarawun haka ka tafi da kallon sama Allah tsaye sama da gera amalin ba gimshiki daya kuma tarawun kun daga saman gatanin ba gimshiki ko daya wa alaka fil adrawa sai an tamida kuma Allah ya sabko da duwatsu a cikin ƙasa an tami da bikun don rawa ta kaɗa yan wacewa addinin musulunci addini ne wanda ya yi kira damar har da ikira da ilimi kuma bai faɗa da ilimi bai cin karo da ilimi illa binciken ka ya rage kan al'amar shi malarcin abinda ilimin ɗan adam ya gano bai ci ba karo da ƙur'ani ba mu ture shi kuma kamar mas'alar da ta wakana tsakanin su bimbas usaimin ta albani da murna kan mas'alar da take wakana a yanzu irin masu karance-karance na na lakwal ɓangaren ilimin ƙasa tahiyar ƙasa rudowar rana abin da ake magana a yau wanda wasu ƙwarai malamai sun shiga sun yi magana ba tare ba da ilimi na addinin suka soko da wani ra'ayinsu kuma ya kawo cin karo da wani abu da shi wani iya ga abin haka ne kuma an ce addini haka ba shi kuma addini ba shi kan ba Allah ya ce ka zama ba shi ne ko bai gane abu ba ɗan wannan da ɗan biyu ce sati guda ba ina ga ɗan wani nan iya kusa na ma ya kama labarin wani ɗan uwa ya ji ya karatu geography ya karatu geography ya karanci ilimin ƙasa da dai tahiyya ta waje ya karanta ta abin abin asan dai abin astronomy abin wani rana wata ya karanta sai samu wani malami irin wani malaman na wanda bai san kodin zamani ko shi bincika ba kullum sai mai wani bayani duka gaba ɗaya hirka gaba ɗaya diyar kai kwallo gaba ɗaya da su ce ba duka makashi ma sallah hasa duka masallah hasa haka mishaka sallah ma hasa gaba ɗaya sallah ma duka hasa gaba ɗaya ya sa mai rudu a kullo shi kun yi rikici duka ba duka salama ya shi addinin duka addinin ya sa mai shakka cikin addini shi suka ban labarin za su zo waje na iyawan wani jina su zo waje na da shi muka taimaka zamana na fahimci irin wannan malaman ne ba san komi kiɗamammu ne kiɗamammu malamai ne ba san komi ba na ce mito a nan lokacin da na mai ɗan bayani sai da ko littahi wanda ya ga abu littahi da ta kaga wani ƙur'ani ne da ilimin astronomy kai ai kuma ayoyin qur'ani ne gasu na kuma ko kuma da kuma gashi ya ga duk gasar hoton za a kawo ana ganin hoton da da abun flag na sama da wani galagasi wani dukkan a gashi a ciki na kuma ga diba diba to wani haka to yace dole addini da akwai addini akwai musulunci musulunci tuni ya magana kuma ya mata mai tawazzu malam yanzu a cikin wani yanayi muke mun saman mu da rana da wata aina suke ka ta fita suke kasar rana tana da hada kasa ko dutse ka ba akwai bayan duniya an sai ba da duka jota mu daga bashe bashe wannan akwai zaka duniya ka je bayan duniya dutsen kar kenan kaf suke cewa ta wata duniya ce sabuwa kaza kaza kuma sama wannan rana kamar haɗa take ta taso da ga ina abubuwan su ya kasance suke da gaji da wani yanki babu shi a rubuce Allah sa dai anan muka yi bayani alhamdulillah wallahi ce ya samu ya samu da fans ya samu amsa abu da yawa da aka yi kanin kwalluwa haka nan kakai magana wani sani ba shi yanzu muna allah karantar da mu kun ga matsayin abu kenan kaka shiga abu wannan an ce ba kawai ba shi ma magana albani da bimbas kan masa'ala lokaci ne ko to da yanwa takaice allah kai shafin sama اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته